أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyar ga watan ramadan shekara ta 1432 hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace biyar ga watan takwas shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am jiya mun tsaya ne akan aya ta 92 yau za mu tashi akan aya ta 93 fadin Allah maɗaukakin sarki wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba ba wanda yafi kowa zalunci irin wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ta ga Allah fa za'ama anna Allah ta'ala ba'athahu nabiyyan ta yanda yake raya cewa Allah ya turo shi a matsayin annabi aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko kuwa mutum ya ce an yi masa wahayi alhali ba a yi masa wahayin komai ba ba makaryaci irin wannan kuma ba wanda ya fi kowa zalunci irin wannan wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi musailamatul kadhabil hanafi wanda mutum ne ya kasance boka ne kuma ya yi da'awar annabta cewa shi din annabi ne kuma ya raya cewa wai Allah yana masa wahayi yake faɗa cewa shi ma Allah yana masa wahayi kamar yadda yake annabi Muhammadu kuma Allah ya turo manzanni ne guda biyu ba guda ɗaya ba da Muhammadu da kuma shi mana shi ma annabi ne aikakke ne daga Allah shi wannan musailamatul kaddabi wata rana ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aiki ya tura masa wasu mutane guda biyu ga sunan sun isa gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake ce da su yan aiken nasa a tashada ne anna musailamata nabiyun ku yan aiken musailama kuna shaidawa cewa kun yadda musailamatul kazzabi annabi ne ko kun yadda da haka suka ce na'am kwarai kuwa mun yadda musailama annabi ne in ji su da fada to shine manzo Allah yake cewa kash laula anna rusula la tuqtalu la darabtu anaqakuma da ba dan a ce yan aike ba a kashe yan aike ba wallahi yau da sai na sare wuyayen ku guda biyu wannan hadisin Abdurrazzaq Sanani da Imam Tabari da Abu Dawud da Imam Ahmad da Imam Al-Hakim har ma da Imam Al-Baihaqi su suka fidda wannan kissa din sai dai ba su faɗa cewa ayar ta sauka ne saboda wannan wato mutumi musailamatul kazzab din ba to Allah yana ba da labari cewa babu wanda ya fi kowa zalunci in kana so ka samu azzalimi lamba ɗaya azzalimi a matakin farko kuma makaryaci a matakin farko shine mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah yanzu kaga musailamatul kazzab ko shi ko ba shi ba ko waninsa wanda ya da'awar annabta ko ya jingina wa Allah wata magana da Allah bai faɗa ba kaga ba makareci irin wanda zai yi wa Allah ƙarya zaka yi wa ɗan adam ana yi wa mutane ƙarya ba wai don ta halatta ba amma ƙaryar da zaka yi wa Allah ta fi tsanani akan wacce zaka yi wa ɗan adam to ba makaryaci irin wannan kuma babu azzalimi irin wannan da kuma wanda yake cewa ana masa wahayi kamar yanzu irin musailama din shi cewa ya kamar yadda ake wa manzo Allah wahayi shi ma ana masa Allah ce wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah wannan kuma bangaren wannan aya din ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarf wanda ya musulunta ya kasance sakataren manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam shi wannan abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh ya musulunta kuma sakataren manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki idan manzon Allah ya masa shiftar zance ya masa shiftar aya yace rubuta wannan aya duk inda manzon Allah yace sami'an basira shi kuma sai ya canja sai rubuta aliman hakima ko kuma idan annabi yace a rubuta aliman hakima shi kuma sai canja sai rubuta gafuran rahima yayin da Allah ya saukar da wannan aya wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin cikin suratul mu'minun aya ta 12 manzo Allah sallallahu alaihi ya masa shiftar ayar ya rubuta ta shi da yazo karshe sai ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin shi wannan mutum Abdullah ibn Sa'ad kenan sai annabi ya ce da shi a'a uktubha fa hakaza nazalat kai dai ka rubuta ta wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin iyanan zaka tsaya dan a haka aka saukar da ita kawai wannan mutumin sai ya ce wala in kana muhammadun sadiqan faqad uhiya ilayya kama uhiya ilay in dai muhammadu gaskiya yake to ni ma kamar yanda yace ana yi masa wahayi ni ma ana yi mun kina wai in dai har mutane kun yadda da Muhammadu gaskiya ne abin da yake faɗa gaskiya ne to ni din ma ina shaida muku cewa kamar yadda Muhammadu ake masa wahayi ni ma ana yi mun kawai sai yarda ya bar musulunci ya koma cikin arna cikin kafirai amma daga baya kuma ya sake dawa cikin musulunci din wannan kafin aifato makka a lokacin ya haɗu da manzan Allah a wani wuri da ake ce da shi marar zaharan ku duba musulmi ne ya ridda ya sake komowa kuma abdullahi dan abbas yake cewa wannan a hadisi ko wannan isa din tana kamar yadda imamu tabari ya fada ita a cikin tafsirinsa tana nuna mana wato cikin sababan saukar wannan aya din akwai wannan mutum abdullahi ibn sa'ad ibn sa'ad wanda yake cewa in dai Muhammadu gaskiya ne to ni ma gaskiya ne ma na ni ma ana yi min wa'ayi irin yadda ake masa Allah da ba suke cewa fadin Allah man qala sa unzilu mithla ma anzalallah wato ana magana ne akan masu yin izgilanci ni ma zan saukar da zance kamar yadda Allah yake saukarwa kamar yadda can suke cewa launa sha'u la qulna mithla hadha ba dai gadara ake Allah yana saukar da wahayi ba to mu ma za mu saukar ba gadara ake Allah yana saukar da sako ga annaba ba to mu ma muna yi shine wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah shi ma din yana cikin wa man azlamu ko wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa unzilu mithla ma anzalallah duk waɗannan suna cikin makaryata kuma waɗanda suka fi kowa zalunci Allah ce walau tara da za ka gani ya kai Muhammad idh zalimuna fi ghamaratil maut da za ka duba ka gani ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayin da azzalumai suke cikin zamaratul maut ana nufin sakaratul maut wato inda suke cikin ɗimuwa ta mutuwa wannan gamarat ɗin jam'i ne na gamra wato abin da yake ɗimautar da mutum ya rudar da shi wal mala'ikatu basitu aidihim ka tuna yayin da ko da za ka ga lokacin da mala'iku suka shimfiɗe hannunsu bil azabi wa darb suna yi musu azaba suna dukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokin suna dukan bayansu ko kuma yayin da suke karɓar rayukansu suna cewa akhriju anfusakum ku fitar da kawo ku fitar da rayukanku anfusakum anan ana nufin rayukanku mala'iku suna dukan waɗannan mutane suna jibgarsu suna cewa ku fitar da rayukanku ku mutu da za ka ga wannan ya manzan Allah lautarahun fi hadhihi alhal la ra'aita ajaban ai da kaga abun mamaki al yawma tujzauna azab al hun a yau ita ce ranar da za a yi muku sakayya da azaba ta wulakanci shine azab al hun kamar yadda Allah ce walau ترى إذ الظالم إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كتنا يا لو كتنا ذاك جمع ملائكو سنا عينهم ɗaukar rayukan kafirai ana ɗaukar ransu ana duka idan mumini ne aka ce ana zare ransa cikin sauƙi kamar yadda ake zare zare a cikin gari duk da cewa shi ma yana cin yana shan wahalar sakarat din wahalar mutuwa dan ita mutuwa tana da ɗanɗano haka manzo Allah ya faɗa ya ce ala ku saurara inna lil mauti sakarat wallahi mutuwa tana da ɗaci in ji annabi to amma duk ɗacin mutuwa ai ta mumini ai da sauƙi amma kafiri shi sai an hada da duka ana bashi kashi ana ɗaukar ransa to shi ne Allah ke cewa manzan Allah ina ma da za ka ga waɗannan masu izgilanci masu cewa ana musu wahayi irin yadda ake maka masu cewa su ma ana saukan musu ko suna saukarwa kamar yadda Allah yake saukarwa ga mala'iku suna dukansu suna zare rayukansu kai jawabin mahazufi ne la ra'aita ajaban la ra'aita amran ajiban aw aunar aziman yau ne za a yi muku azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala Allah ghair al-haq saboda abin da kusance kuna faɗa wa ubangiji na ƙarya shine ghair al-haq kishiyar gaskiya wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance masu girman kai dangane da ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ta ta'azzamuna anil imani bil qur'an wa la tusaddiqunahu kuna girman kai akan ku yi imani da alqur'ani kuma ma ba kwa gaskata qur'anin wannan aya ƴan uwana suna tana nuna mana wato irin halin kafirai ta yadda suka kasance makaryata da kuma yadda suke wa manzan Allah izgilanci da kuma haɗarin mutum ya danganta ƙarya wa Ubangiji sannan ta nuna mana cewa ashe duk waɗanda suke da sifa irin wannan to hatta ɗaukar rawukansu idan an zo ba a ɗaukansu a hankali duk mutumin da ke ba musulmi ba ya sifanta da irin wannan sifa to mutuwarsa ba ta da kyau shi ne Allah da kansa yake cewa manzon Allah ina ma da kaga lokacin da kaga al'amari mai girma ana ɗaukar ransu ana dukar su to ubangiji Allah ka raba mu da kafirci kuma ka raba mu da yi wa Allah ƙarya ya ku yan uwana musulmi yana daga cikin yi wa Allah ƙarya danganta masa magana da bai faɗa ba mutum kurin ya zauna shakokonsa ya jawo labari ya ce ai Allah ne ya faɗa kuma alhalin Allah bai faɗa ba saboda wani ra'ayinsa ko goyon bayan ra'ayinsa ko ya yi wa manzan Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya yi wa Allah ƙarya ne dan manzan Allah ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yuha annabi baya magana akan ra'ayi da son zuciya duk abin da kaga manzan Allah yana yi wallahi wahayi ne ake masa to duk mutumin da ya zauna da suna na malinta ya saka rigar malinta ko sunan addini ya kirkiro wata magana ya ce haka addini ya ce ko haka Allah ya ce ko haka annabi ya ce to wallahi ya shiga cikin wannan aya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ba wanda ya kai shi zalunci saboda yana kirkirar ƙarya ya danganta wa Allah tabaraka wa ta'ala sannan da wanda yake nuna cewa ana masa wahayi ina waɗanda suke cewa ana musu wahayi an ba su wani salati ko an ba su wani zikiri ko an ba su wani abu ko a mafarki ko kuma a- a a- a fili fai da fai su je su yi za su samu lada kaza ko ya fi alkur'ani kaza kaga shi ma duk wannan ya shiga wannan layi din wa man azlamu babu wanda ya fi kowa ƙarya irin wanda ya danganta wa Allah ƙarya babu shi da haka shi dai manzan Allah ba za ka haɗu da shi ba ballantana ya baka wani abu tunda ya riga ya wafati kuma in ma wani abun ya baka a mafarki bai zai baka abin da yake baya cikin addininsa ba kuma bai zai baka abin da bai ba wasu abubakar da umar ba kaddara ka haɗu da shi ko masha Allah tabarakallah ka haɗu da shi ka yi mafarki da shi to ba yanda za a yi manzon Allah ya baka wani abu daban dan Allah ya riga ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ce yau na cika muku addinin ku kafin manzon Allah ya bar duniya sai da Allah ya cika masa addini damdam a cike babu tawayar komai to ya wani zai zo ya ce shi kuma ya yi mafarki da manzon Allah ba shi wani abu to kaga magana cewa kayi mafarki da manzo Allah baka wani abu wannan ba daidai bane kuma kuskure ne an shiga son zuciya da ra'ayi kenan Allah ya ganar da mu addini kuma bai ginu akan son zuciya da ra'ayi ba addini ya ginu ne akan hakika da zahiri shi sa qur'anin da Allah ya saukar mana ba a boye mana shi ba sai aka ba mu shi a fili gashi nan tunda Allah ya duniya ake karanta qur'anin nan ake amfani da qur'anin nan shine dai ba a canja ba kuma har Allah ya tashi duniya kuma da wannan Qur'anin dai kwaya dai shine haka za mu yi ta yi wa Allah bauta da shi ya ɗauki rawukan mu sannan mu koma gare shi kuma na bayan mu masu zo su yi bauta da shi su koma ga Allah to sai Allah ya ce mai kuma
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء
haka لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون yanzu ga mu a filin tashin alkiyama Allah yana faɗawa wa kafirai yana gaya musu yana cewa walaqad ji'tumuna furada haƙiƙa kun zo mana ko ku kadai wannan furada din jam'i ne na fardan ga kunan kun zo ba kowa furada jam'i ne na me fardan kamar ka ce sakran da sukara da kaslan da kusala ga ku yau kun zo mana ba kowa furadan wa hudanan ba wani wanda zai taimaka muku kuma ba wani wanda zai agaza muku kuma duk wanda kuka ɗauka cewa zai taimake ku yau ina yake shine ya dace da faɗin Allah wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda kowa dukkansu za su zo wa ubangiji ran tashi alkiyama ɗaiɗaiku tilo kama khalaqnakum awwala marra kaman yadda muka halicce ku tun farko muka halicce ku uratan hufatan gurla tsirara muka halicce ku ko takalma ba ku da shi da luba haka dan adam zai tashi tsirara ba takalmi da loba kuma kaciyar ma da aka yi sai ta dawo wa taraktum ma khawwalnakum ga kunan kun zo kun bar abin da muka baku ma khawwalnakum ma atainakum min al amwali wal auladi wal khadami ga ku yau babu dukiyar da muka baku babu ƴaƴan da muka baku babu masu hidima da muka baku kun zo mana empty kun bar su wara a zuhurikum a can baya bayan ku a duniya wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka kuma gashi ba mu ga masu ceton ku da kuka raya cewa ai su din suna tare da ku kuma za su taimaka muku ba mushrikai sun kasance suna bautar gumaka ai suna ganin wannan gumaka din suna tarayya ne da Allah ma'ana Allah zai cece su gumaka ma za su cece su to shine yace wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ba mu gani ba waɗannan gumakan da kuke bauta musu cewa su ma masu tarayya ne da mu wajen taimaka muku ina suke duk wanda yake bauta wani Allah ya fito da shi duk wanda yake da gadara da wani ba Allah ba yau ga kiyaman nan ya je ya kira shi ga fili ga mai doki ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الله يقول لقد تقطع بينكم حقيقة علاقة تاينك تكانونك يوم لقد تقطع بينكم من الوصل باب هدوه وتقطعت بهم الأسباب كينا أي وتقطعت بهم الوصلات duk abin da zai gama su ko duk abin da zai hada su ya riga ya yanke wa dalla ankum ma kuntum tazumun abin da kuka kasance kuna rayawa ya bata gare ku kun bata kuma ya bata gare ku to wannan aya ita ce karshen tonan asiri kenan ga duk wanda ya rike wani ba Allah ba wannan shela ce Allah zai a kiyama shela kamar yadda mai yekuwa zai yekuwa ya daga sauti haka Allah zai ina masu bautar Allah tare da wani ina masu bautar gumaka yau ina gumakanku ina masu bautar mutane ku je ku kama mutanen da kuke musu bauta waye yake ganin cewa wani zai ba shi haihuwa ba Allah ba je kaka nema a wurin sayo ina masu riya aiki dan wani Allah kuna yi dan wasu su ba ku wani abu ku je su ba ku yau ina waɗanda in sun fada musiba sai su manta da Allah su kama wani Allah to yau sai ku je ga babbar musiba kiyama ta tashi ku je ku tafi ai a ranar ne za ga kayuka sun kife kawai kowa ya shiru Allah zai fito ya kirari ya ce ba ku karanta ba a duniya maliki yawmiddini baka san ma'anar maliki yawmiddini ba Allah zai ce anal malik ni din Allah ni ne mai mulkin Allahu akbar wa hadha yawmuddin kuma wannan rana ita ce ranar sakamakon yau za mu yi wa kowa lissafi dangane da abin da ya zo da shi mutane suna tattare da kaya wasu suna da kayan zunubi wasu suna da kayan lada wasu kuma duka suna da shi ga kayan zunubi ga kayan lada ba za a iya bambancewa ba sai an dora askeli to a rana akwai wani wanda ya sai ce zai kama ni malam tsohonka idan ka gan shi gudunsa za ka yi mahaifinka wallahi a filin tashin alkiyama idan ɗaya ya ga uba zai rusa da gudu ne ce me aka yi me kafarsa me ba wa kafarsa ba ta ci ba me ta ci ba ta bashi ba kai gudu kafa mai na ban baki ba haka shi ma uban in ya ga dan gudu ka duba mata fada kake tare da ita mataka sirrinka mataka asirinka mataka yan uwarka amma wallahi a kiyama gudunta za ka yi kowane mutum a wannan rana da kullum ri'in minhum yawma idin شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة Allah ya ce wasu fuskokin ranar tashin kiyama za a gansu da ƙura tarhaquha qatara أولئك هم الكفرة الفجرة نعم
ولقد جئتمونا فرادا yau kun zo mana ku ku kaɗai ba kowa ina wanda ake masa jiniya in zai tafi ina waɗanda ake tsare hanya in za ku wuce in za ku bi titi sai an dakatar da kowa ko da mai ciki ce tana naƙuda za a kai ta asibiti dole ta tsaya ko da motar ambulance ne za ta je asibiti dole ta tsaya ka wuce ina waɗanda ba kwa wucewa sai an turo babura na leƙen asiri sun leƙa hanya sun yi kiliyarin hanya to yau ka turo wanda zai maka kiliyarin hanya ina waɗanda ba a ganin zamanku ba a ganin tashinku in za ku zauna sai an baza babban riga a rufe kada talakawa su ga zamanku ina waɗanda za su tashi ba a ganin tashinsu in za su tashi sai a sa babbar riga a rufe kan talakawa su ga tashin su kuna ina alarawi ya ce duk muna tare ba wanda ya isa daga kai Allah ji kan alarawi ya ce duk mun zama me mun zama daya a ranar ne za ku gane inna akramakum inda Allah ya atqakum wanda fi kowa matsayi da girma a wajen Allah shine wanda fi ku tsoron Allah ubangiji muke roƙo Allah Allah ka isar da mu lafiya kuma Allah ka tashe mu cikin wanda za samu natsuwa da kwanciyar hankali a kiyama to bayan nan sai Allah ya ci gaba da bayani akan mu'jizarsa wato ai da ƙarfin mulkin sa da ƙarfin halitta ta sa dan mutane su daɗa sallamawa su miƙa wuya akan abin da ya musu to sai ya ce me kuma إن الله فالق الحب والنوى na'am يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون inna Allah faliqul habbi wan nawa lalle Allah ai shine wanda ya tsaga kwaya da kuma dukkan wani kwanso ya fasa shi ya fidda tsiro a ciki kalmar falik daga falaka ne falaka a larabci tana nufin shakka shakka kuma da hausa tana nufin tsagawa wa ya tsaga dabino yayin da ka jefa shi a cikin ƙasa ka binne shi ina ce in kasa shi yana fashewa a tsakiyarsa sai ya fidda me ha ganye idan ka shuka masara ka binne ta ba hancinta yana fashewa ta fidda ganye ba ha to waye wannan gyada in ka shuka ta tana kumbura sai ta fidda hanci ta fidda ganye inna allaha faliqul habbi wan nawa kenan يشق الحبة عن سنبلة والنوى عن النخلة Allah shi ke fitar da su gero su masara su dawa su alkama da danginsu gaba ɗaya da su dabino da dukkan wani iri da ake shukawa ya fitar da ganye Allah shi yake wannan alkama ne da shinkafa ne da riɗi ne duk abin da ake shukawa ya fitar da wani abu to Allah shi yake fitar da shi mun yadda ya Allah kuma mun yi imani akan haka kalmar nawa a larabci jam'i ne na na nawatu annawa jam'i ne na me na nawatu kamar su irin dabino da irin su riɗi duk ana ce da su nawa a larabci ka iya cewa inna Allah faliqul habbi wan nawa Allah shi ya halicci waɗannan ƙwayayyaki da ainihin wato tsiri da ake shuka da shi shi ya halitta yukhrijul hayya min al mayyiti Allah shi ke fitar da rayayye daga matacce haka ne kamar ya fitar da rayayye daga matacce wa mukhrijul mayyiti min al hayy kuma shi din shi ke fitar da matacce daga rayayye zalikumullah wancanin kudin nan shine Allah fa anna tu'fakun yaya ake juyar da ku a kautar da tunaninku daga kan gaskiya ga gaskiya a gaban ku yukhrijul hayya min almayyit yana fitar da rayayye daga matacce kamar misalin ya fitar da musulmi a ƙarƙashin kafiri kaga kafiri matacce ne musulmi kuma rayayye ne kaga uba musulmi ɗansa a uba kafiri ɗansa musulmi shine yukhrijul hayya min almayyit ko kuma wa mukhrijul mayyiti min alhayy ya fitar da matacce daga rayayye ya fitar da ɗa kafiri a ƙarƙashin uba musulmi misalin yayi in baka gane wannan ba yukhrijul hayya min almayyit ƙasa lokacin da ake bazara da rani ta bushe karkab a mace take ko a mace take amma yayin da ta sha ruwan sama ruwa ya buge ta sai ta fitar da tsirai tsirai ta fitar da rayayyun tsirai kaga yukhriju alhayya min almayyit to duka Allah shi yake wannan tabaraka wa ta'ala zalikumullah ai wancanin ku shine Allah shine abun bauta shine abun da ya dace fa anna tufakun yaya kuka bari ake juyar da ku daga hanya ta kwarai to sai ce mai kuma فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Allah din nan shine faliqul isbahi shine mahalicin asbahi abinda ake nufi da al-isbah wato fitowar asuba wayewar gari wasu malaman suka ce hasken wayewar gari da hasken farin wata shine falikul isba wa ya halicci wannan Allah ne ya halitta shine falikul isbah ko ka ce khaliqun nahar wa ja'ala al-layla sakana Allah shi ne ya sanya dare ya zamanto mai duhu da sukuni lokacin hutu duk abin da ɗan adam zai idan dare ya yi sai ga dole ya rusana gangan jikinsa yana buƙatar ya huta yana buƙatar ya kwanta har dabbobi sai ga in dare ya yi sun yi sukuni har bishiya in dare ya yi sai ga ta yi sukuni kai hatta shuka akwai shukar da yamma tana yi za ga ta rufe haka ne akwai ganyen da yamma yana yi sai ga yami ya rufe dare yana yi kuma ko daji zaka je da dare zaga hatta shuka ta yi shiru sai dai yin iska ake yi to shine waje alal sakana wai wane ne ya sanya dare ya zamanto lokaci ne da ake samun sukuni da hutu a shiru wa ake kawo rana wa ake kawo dare wa shamsa wal qamara husbana Allah shi ke kawo rana da wata husbanan a kan lissafi sananne rana ta zo ta tafi wata ya zo rana ta zo ta tafi wata ya zo wata ya tafi rana ya zo sannan kuma suna bibiyar juna wannan yana karewa wannan yana shigowa ba a taɓa yin lokacin da a ce gashi dare ya kare kuma rana ta ki zuwa ba ko kuwa ko a ce ga rana ta ƙare dare ya ƙi zuwa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arshi yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين Allah shi ke sanya dare ya maye rana rana ta maye dare kowanne yana bin dan uwansa da gaggawa yanzu ba ga dare ya zo ba rana tana can tana tahowa asubahi yana biye yana can baya sauri yake ya riski dare dare yana karewa zaka ji asubahi ta shigo tana shigowa zaka ji ladanai sun fara as-salatu khairun minan naumi suna gama as-salatu ana kad kamati sala za ga gari ya waye falikul isbahi kenan Allah shi ya halitta muku wayewar gari وهو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه Allah shine ya sanya muku dare don ku samu sukuni ku kwanta ku yi bacci ku huta dabbobinku su kwanta su yi bacci su huta قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه الله يشجع مسو yanzu idan Allah ya zo ya zuciya ya sakan muku dare sarmadan ya wuce ba rana Allah ya yi fushi ya saki dare aka yi ta dare man ilahun ghairullah wani Allah kuke da shi ba Allah na ainihi original Ubangiji ba ya tikun bidiya wanda zai kawo muku haske a fara tubsirun yanzu kuma ku gani ku tasma'un ne tasma'un ko ba kwa ji sannan kuma idan Allah madaukakin sarki da a ce zai sakan muku rana ya ƙi kawo dare wani ubangijin kuke da shi zai kawo muku bilailin ta na fihi dare da za ku samu sukuni a ciki shine muhallu shahid wa ja'ala al-layla sakana wani ubangijin kuke da shi kuna da shi wala in kaga wani yana bautawa nan Allah ƙarya yake yi batawa kansa lokaci yake kawai ga misali na bugawa yanzu akwai wani abun bauta wanda ba Allah ba ya isa ya yi sarrafi akan zuwan dare ko rana akwai wani baturen da ya isa ya hana rana ta zo ko dare ya zo kuna da 'yan sciences da za su muku wannan tun da ba ku da shi kun sallama kun mika wa Allah to ku yi masa bauta shi shi kadai wahadahu la sharika lahu to Allah ya fushi da duk wanda zai rinka bauta wa wani ba Allah ba Allah ya fushi da shi zalika taqdirul azizul alim ai wannan shine kadartawa na ubangiji mabuwayi masani tabaraka wa ta'ala duka waɗannan ayoyi suna magana ne akan aqida da kyautata kuduri ga ubangiji tabaraka wa ta'ala idan dai ubangijin nan mahalicinka shike maka wannan to me yasa an zaka fadi sai ka kira wani ba shi ba ba ka da shi yake maka wannan ba to yayan ka zo za ka hantsila sai kira wani ba shi ba yayan ka tashi neman wani abu sai ka tsallaka ka koma kabarin wani kana roƙo wallahi a wannan zamanin akwai mutanen da casbaha ko tasbaha ko carbi da ake amfani da shi akwai waɗanda sunan wasu suke kira ba sunan Allah ba a bashi zikiri da sunan wani anya an yi ubangiji adalci fa kul huwa allahu ahad allahu samad me ma'ana allahu samad shi kadai ake nufi da bukata ya yadda ya ji ya dauka duk bukatar dan adam da aljanu da mutane duk kowa da kowa a miƙa masa zai biya ko bai isa ba wallahi ya isa to haka Allah ya kaddara kayansa kuma dole ne a yi masa da'a akan abin da ya kaddara amanna billah mun yi imani da Allah wa saddaqna kuma mun gaskata shi to sai Allah ya ce me وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
wannan ayoyin duk suna ɗauke ne da tauhidi suna bayani akan girman ubangiji wannan ubangijin dai da muka bayani a kansa wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma Allah shine ya sanya muku ya halitta muku taurari kalmar ja'ala ana nufin khalaqa ai wa huwa alladhi khalaqa lakum an-nujuma Allah shi ya halitta muku taurari litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr dan ku rinka shiriwa ku rinka samun guidance da tauraro a cikin duhun ƙasa da kuma duhun ruwa kamar yadda muka faɗa a karatun da ya gabata ruwa ma yana da duhu bal duhun ruwa ya fi na ƙasa da za ka tarar da kogi ka tsaya a bakin kogi ka dube shi iya ganinka babu bishiya ko ɗaya a ciki kogin ne duhu ya wuce yadda kake tsammani to a da matafiya masu tafiya a cikin kwale-kwale da jirgin ruwa suna amfani ne da tauraro wajen gane gari kaza la ilaha illallah idan za su tafi sudan ko za su tafi saudiya ko za su tafi kamaru ko za su tafi chadi to suna tuka kwale-kwalensu suna duba wani tauraro da taurari suke amfani haka da babu hanyoyi ba a farke hanya daga nan zuwa maiduguri ba daga nan zuwa chadi daga nan zuwa kaza a matafiya suna tafiya ne akan abin hawa suna shiryuwa da taurari shine litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ce kad fassalna al ayati liqaumi ya'lamun mun fayi bayani dalla dalla na ayoyin mu amma ga mutane masu ilimi masana in baka je makaranta ba za ka sani ba ashe tauraro da kake gani a bayan ƙasa malam yana da amfani tauraro da kake ganin sa a sama ba haka kurin Allah ya halicce shi ba daidai da matafiya a cikin jirgin ruwa suna amfani da tauraro masu tafiya a ƙasa suna amfani da tauraro sannan yana cikin amfanin tauraro da Allah ya halicci tauraro kwalliya ce ga sama Allah ya ce mun halicci taurari don su zamanto ado ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين mun yi wa sama kwalliya da ado da taurari kuma haka ne ko yayin da ake babu girgije babu gajimare tauraro ne kawai a sama za ga abin zai baka sha'awa haske kaga wannan a can kaga wancan a can masana taurarin kuma sun san zaman kowanne inda yake tauraron nan kuma ba karamin abu ne babban abu ne dan in ko jirgi ka hau kai sama kai sama to za ga sun dawo manya manya sannan yana cikin manufar da Allah ya halicci taurari shine jifan shaidanu shine wanda kana zaune za ga tauraro ya fiu ya yi wuta ko ya yi haske to wannan Allah yana jifan shaidanu ne da wannan ya tabbata a hadisi shaidanu aljanu wai suna so su saci zancen ubangiji yadda mala'iku suke tattauna akan abin da Allah ya faɗa idan Allah ya yanke hukunci a can saman sama aqida ta ahlus sunna Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi to sai mala'iku Allah ya gaya wa mala'iku mala'iku sai su rinka tattaunawa a tsakaninsu ai ubangijinku ya ce kaza ai ubangiji ya ce kaza ai Allah ya ce kaza su kuma aljanu sai su yi dorin dorina wannan ya haukan kafadar wannan wannan ya haukan kafadar wannan wannan ya haukan kafadar wannan wai su yi ta hawa har sai sun je can sama na saman sai ya jiyo musu abinda mala'iku suke faɗa shi kuma sai ya raɗa na ƙasa da shi shi ma sai ya raɗa na ƙasa da shi shi ma sai ya raɗa na ƙasa da shi to wannan din in Allah tabaraka wa ta'ala ya so hukuncinsa sai ya sa mala'iku sai su jefi aljanu da wannan tauraro din shine ma'anar waja'alnaha rujuman lishayatin kenan anan mun fahimci daga cikin hikimar da Allah ya halicci tauraro tauraro ko taurari shine na farko dai dan guidance nuna wa mutane hanya wanda da ana yin wannan amma yanzu ba kasafi ake ba sai dai mahaya jirage na ruwa irin mutanen ƙauye wanda suke amfani da kwale-kwale lokal kwale-kwale suna amfani da shi har yanzu da matafiya ma wanda suke da ilimi irin abubuwan da ya shafi na da suna amfanuwa da su sannan kuma da halittar sama wato a yi mata kwalliya a yi mata ado sannan kuma da jifan shaidanu to Allah shi ya muku waɗannan gaba ɗaya ku bayan Allah kuma da tauraro da rana da wata duk suna hidimar ku ne ku bayin Allah amma akwai mahalicinsu to bayan nan kuma shi Allah me yayi
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة واحدة فمستقر ومستودع Allahu akbar قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
wannan ubangiji huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida shine ya fara halittar ku daga rai kwaya daya duk duniya gaba ɗaya dan adam daga mutum ɗaya ya fara samuwa sai kuma mace ɗaya da annabi adam da nana hawa ita kanta ɗin hawa'un an halicce ta ne ta hanyar annabi adam mala akwai karfin mulki da ya wuce wannan kai akwai abu mai hayayyafa irin dan adam dukan mu gaba daya annabi ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukan ku gaba daya daga annabi adam kuke duka da musulmin da kafiran da yahudawan da majusawan da kowa in dai mutum ne mai kafa biyu mai tafiya ba akuya ba fa daga annabi adam kuke adam min turab shi kuma daga turbaya shi kuma Allah ne ya halice shi da hannunsa da ya dace da shi malamai suka ce kai dan adam yana da matsayi a wajen Allah saboda asalin dan adam shine adamu to yana daga cikin abin da Allah ya yi da kanshi shine annabi adam kamar yadda hadisi ya zo ya ce annabi ya ce Allah ya halicci adam da hannunsa da ya dace da shi da taɓo kuma da turbaya wannan ƙasa ɗin da na kake gani shi sa Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da wannan ƙasa muka halicce ku shine Adam kuma daga cikinta muka fitar da ku kuma cikinta za mu mai da ku daga ƙasa zuwa ƙasa shi sa aka sa ka rayu a bayan ƙasa wa ya halicci ƙasan Allah to duk ɗan adam ya faro ne daga nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرا Allah ya yaryada maza masu yawa ta gargashin annabi Adam da mata masu yawa ta gargashin annabi Adam wa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha sai yace falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'wa Allah rabbahuma har zuwa ƙarshe dukanmu daga annabi adam muke kuma adam ɗin nan daga turbaya Allah halice shi ku tuna ya ku bayin Allah ku girmama ubangijin da ya halice ku daga abu guda ɗaya iya burgewa fa mustaqarrun wa mustauda daga cikin ku kuma akwai waɗanda Allah ya sa su suna nan masu tabbata cikin mahaifa ai fil fi arhamil ummahat wa mustauda akwai waɗanda kamar ajiya aka sa su a cikin tsakam ainihin wato iyayensu fi aslabi abaihim Imam al-Hasan al-Basri yake cewa fa mustaqar akwai waɗanda za ku kuna nan kuna tabbata cikin kabari mutum ya gama rayuwarsa ya fada kabari akwai kuma wanda an bashi a duniya kamar ajiya ne nan da nan kuma za a ɗauke shi shine fa mustaqarrun wa mustauda ko kuma ka ce fa mustaqarra akwai masu tabbata a wuta akwai masu tabbata a cikin aljanna saboda Allah ya ce hasunat mustaqarran wa muqama a can kuma yace sa'at mustaqarra a cikin furqan Allah ya ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun hakika mun yi bayanin ayoyi dalla dalla ga mutane masu tintintini kuma masu fahimta masu ganewa ya kai dan adam idan har kana da zurfin tunani bai kamata ka bauta wa wani ba Allah ba idan har kana da zurfin tunani bai kamata ka nemi taimakon wani ba Allah ba idan har kana da zurfin tunani yayin da kake da bukata kama Allah shi kadai babu ruwanka da boka ba ruwanka da tsafi ba ruwanka da kame-kame ba ruwanka da cewa dole sai mun kama kafar wasu wallahi duk wanda ya kama kafar wani ba Allah ba ya kama kafar wala ya kama shirme ya kama iska ya kama ƙura kuma ya kama shirka amma Allah ya yanke mana hujja ya ce shi ya mana bayanin ayoyi ga mutane masu fahimta masu ganewa Allah samu cikin su sai ce mai
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء na'am فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
Allah ya sake bayani cewa wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'a wannan ubangiji da ake kira ku bauta masa shi ya saukan muku ruwa daga sama idan an ce sama a larabci ba ana nufin can ainihin sama ba fa abinda ake nufi abinda yake sama da kai shine bahaushe ya ce ai sama yanzu nan in nace ina sama da ni zan ce wannan rumfar sama da ni take to shi Allah shi ne ya saukan muku ruwa daga sama don saboda ruwan saman ba fa daga can ƙarshen sama yake zuwa ba girgije ne ko gajimare ne Allah yake tattarawa wanda ko jirgin sama ka hau in ka dama za ka iya tsallake inda ake ruwan saman ka wuce sama da shi an zala minas sama ima'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in Allah ya ce sai muka fitar muku da wannan ruwan tsiran dukkan wani abu da ku sani duk abin da zai tsira in dai tsira ne to da ruwa zai amfani kuma ko da yana tsira ne ba lokacin damana ba to dole akwai wani amfani da tsohon ruwa na damana da zai yi babu wani tsiron da bai da bukatar ruwa saboda idan ka fasa shi dole ka samu ruwa a ciki fa akhrajna minhu khadiran Allah ce da wannan ruwa ne muka fitar muku da kwarran abubuwa green leaves su mangwaro ne su gwaba ne su kankana ne su lemo ne su dankali ne duk abubuwa ganyaye da suke fitowa a bayan ƙasa duk ɗanyen abu da su alkama da su shinkafa duk ba kore za ga ganyen su ba shine fa akhrajna minhu khadira nukhriju minhu habban mutarakiba Allah ya ce da wannan din muke fitar da kwayayyaki mutarakiban wani kan wani idan ka duba masarar gidanka ko masarar gonanka zaka ga habban mutarakiba wata kan wata wata kan wata wa yake wannan ba Allah ba la ilaha illallah ka duba masara yadda suke kai ka ce wani dan adam ne ya fita ya jera ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a layi guda in an gama wancan layin sai a dawo wannan layin in an gama wannan layin sai a dawo wannan layin kuma duk sai suka haɗe gaba ɗaya aka dawo kan gero shi kuma sai aka yi shi haka gaba ɗaya jikinsa duk inda ka taɓa kwaye gero ne aka haɗe ta aka dawo kan maiwa aka dawo kan dawa ita kuma sai aka mata mai zangarniya tana da ainihin itace itace habban mutarakiba duba gyada wata sai kaga tana da kwaya daya wata biyu wata uku a cikin kwansanta akwai masu hudu ma kai ana samun gyada ma mai kwaya biyar shine habban mutarakiba duba kankana Allah ya baka kankana in ka sha ka ji zaki amma kuma ga guna in ka sha ka ji daci amma kalar su daya haka ne kore ce ganyen guna bayan guna ma koriya ce haka ita ma kankana amma wannan in ka yanka sai ka sha ka ji zaki waccan kuma in ka yanka ka ɗanɗana ka ba da labari a gidanku wa ya halicci wannan sai aka maka gwanda ita kuma aka mata samfurinta daban ita kuma aka mata 'ya'ya kamar kashin awaki amma kuma ba kashin awaki ba ne ga kwakwa ita kuma sai aka yi ta haka take kewaye bawonta amma cikinta babu kwaya sai ruwa kuma amma da za ka duba jikin kwakwa ɗin ba za ka ga faso ba sai dai in ka fasa amma kuma da ruwa a ciki kala-kala ga sunan samfuri-samfuri don Allah nuna ma kwarewar halitta wani abin ka ji shi ɗaci wani ka ji bashi wani ka ji shi yana ƙarni wani ka ji yana wari wani kuma ka ji yana ƙanshi aka maka mangwaro sai aka yi masa ɗa sai aka maka gwaiba ita kuma gwaiba sai ka cinye ta duka sai aka baka keshu sai aka baka agwaluma to bari in tsaya haka kanna shiga wani yaran da duk ga sunan abubuwa kala-kala da waɗanda suke masu yaya da wanda ba su da yaya wannan Allah yana magana akan masu yaya habban mutarakiba abinda duk dangin da yake da ƙiri ne yake da yaya da Allah babu ƙwarewar ubangiji a ciki da Allah dubi masara kawai da Allah ya yi ta sai ga ƙwaya ɗaya itace ɗaya ne goyon masaran masaran ta fi karan nauyi haka ne in iska ta zo sai ga tana miƙiƙi miƙiƙi yadda ka ga mace mai ciki wata da ƙoƙari sai ga har goyo biyu za ta yi ga ta siriri a sangali amma sai ta yi aya biyu kuma 'ya'yan nata aka shimfiɗa ganye ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba a cikin ganyen sai aka mata wani gashi wannan gashin masaran akwai hikimar da Allah ya sa ya yi shi yana taimakawa ya ba wannan in masara ta ciki ɗin ɗumi in ta samu wannan ɗumin sai ta samu ƙoshi da ruwa in ta ƙoshi sai ta nuna in ta nuna sai ta buɗe in ta buɗe kuma sai ka girbe ta in ka girbe sai ka ɓare ta in ka ɓare ta kuma sai ka gyara ta sai a ci tuwo shikenan sai a je a yi sallah a yi zikiri a yi salatin annabi bayan an gama kuma a mutu koma gaba ne a koma inda masarar ta koma Allah mun yi imani mun yadda fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa min an-nakhli min tal'iha Allah ya sake wata maganar kuma wa min an-nakhl ga kuma dabino da Allah ya muku min tal'iha dangane da furansa in an ce at-talla dabino ba yana fidda fure ba qinwanun daniya ya fidda fure yayi 'ya'ya sai ya yi zangarniya wanda take ƙasa-ƙasa in an ce daniya ana nufin wato qaribatul mutanawali akwai dabinan da ƙasa suke dabinan mu ne nan ƙasashen mu nan dogaye mutum ma kafin ya hausa ya yi la haula wala quwata dan ba lalle bane sauko amma akwai dabinai gajejerun dabinai mana shi yasa Allah ya kima ce wa minan nakali wasu daga cikin dabinai kinwanun daniya ya musu ya'ya ƙasa-ƙasa haka wasu daga cikin mangwarori za ga 'ya'yansu ƙasa ƙasa qaribatul mutanawal ma'ana kawai hannunka zaka sa ka kira yanda kaga bishiyoyin gidan aljanna haka suke dan bishiyoyin gidan aljanna Allah ce kutufuha daniya 'ya'yan itacen gidan aljanna a ƙasa ƙasa suke gidan aljanna fa ba buƙatar makata a gidan aljanna ba buƙatar sai ka jefa dutse kana Allah sa an buge shi a'a yana ƙasa ƙasa kurin cira za ka yi to to bayan wannan والزيتون والرمان ga zaitun ga rumani bishiyar zaitun ko itacen zaitun ga na rumani mushtabihan wa gaira mutashabi ganyensu ya yi kama ɗanɗanansu ba iri ɗaya ba shine mushtabihan wa gaira mutashabi ganyen iri ɗaya wajen kala amma 'ya'yan kuma daban yanzu misalin akwai gwaiba akwai mangwaro kalar ganyen duk green leaf ne amma kuma 'ya'yan iri ɗaya ne akwai kwakwa akwai dabino sai ka ga mushtabihan bishiyar kwakwa ta so ta yi kama da bishiyar dabino amma kuma 'ya'yan iri ɗaya ne to shine mushtabihan wa gaira mutashabi an ce ganyen zaituni ya yi kama da ganyen rumani ba mu da shi anan duk ba mu da shi bishiyoyi ne da ba mu da su anan wasu malaman suka ce mushtabihan fil manzari mukhtalifan fil ta'am gashi a ido sun yi kama da juna amma kana dandanawa sai ka ji dandanan ba iri ɗaya bane unzuru ila samarihi idza asmara Allah ya ce ku dubi zuwa ga 'ya'yan itacen yayin da suka fitar da 'ya'yan suka nuna wa yan'i kenan shine nuna ku lura da 'ya'yan itatuwa akwai aya ciki akwai abin da ke nuna muku lalle Allah Allah ne duba bishiyar mangoro da ba komai a jikinta amma ta zo ta fidda fure ta fidda mangoron har ya zo ya nuna da girin yake amma daga baya sai ya dawo ja ko ya dawo yalo duk ku lura da wannan alama ne da ke nuna samuwar ubangiji inna fi zalikum la ayatin liqaumin yu'minun duk wannan fa gaba daya ayoyi ne alamomi ne na cewa lalle akwai Allah da ya cancanta a bauta masa amma ga mutane waɗanda suka yi imani ina waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba sa sallah yanzu wannan bai isa ku yadda da Allah ku yi masa bauta shi shi kadai ba Allah da ya halicci waɗannan abubuwan shi yace ai sallah Allah da ya halicci waɗannan abubuwa shi yace ai azumi Allah da ya baka ruwa a gonarka kai ma ka yadda akwai Allah shi yace ayi zakka shi ya ce a zama musulmi karka lura da hali na musulmi yanzu karka lura da ɗabi'u na musulmi yanzu a'a lura da musuluncin kamar yadda in wani ya zo ya zagi kirista ko ya zagi kiristanci za a ce ai ba kiristanci ne ce sata ba ai ba kiristanci ne ce ta'addanci ba ai kiristanci bai yadda da shan giya ba ai kiristanci bai yadda da zina ba ai kaza da sauransu to haka a cikin musulmin ma ba addinin su ne nuna musu yi sata ko su yi zalunci ko su yi cuta ko su je su yi zina da 'ya'yanku ba musulunci addini ne mai tsarki to duk wanda ya musulunci to ya aikata wannan umarni da Allah ya yi to amma bayan wannan wa'azi da ubangiji ya yi ta yi tun ɗazu sai Allah tabaraka wa ta'ala yake ko ka hali irin na ɗan adam ka ji zai yi imani ko kuma zai yi imani ba bari mu ji mai faru
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون أما ضد هكا سبب تورن كي إرنا كافري Allah yana magana ne akan kafirai da zindiƙai waɗanda suka tabbatar wa da Allah kishiya a wajen halitta suka ce sun yadda Allah yana halitta kuma iblisa shaidan ma yana halitta suka ce Allahu khaliqun nuri wan nasi Allah shi ke halittar haske da mutane waddawabi wal an'ami da dabbobi gaba ɗaya suka ce iblis kuma shi ya halicci duhu shi ya halicci kura shi ya halicci maciji shi ya halicci kunama ma'ana duk kayan banza duk kayan barna shaidan da ya halicce su amma haske da mutum da dan adam da aljani wannan duk Allah ne ya halitta amma duhu amma maciji amma kunama ha duk abin harbi lissafa shi su a wurin su shaidan ne ya halitta wai sai suka ce bara a baro Allah wannan aikin gaba ɗaya ba shine can da Allah ya ce wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun suka sanya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa ja'alu lillahi shuraka aljinna suka ce aljan shaidan wai shi ma yana da tarayya da ubangiji wajen halitta wannan abu bai yi wa ubangiji daɗi ba wa khalaqahum Allah kuma yace shi fa shi ya halicci aljanun ma da shaidanin gaba daya shi da ya halicci aljan din shi da ya halicci shaidan din kuma kace shaidan din yana tarayya da shi wajen halittar wani abu wa kharaqu lahu banina wa banat a wata kira'a ta mutanen Madina wa kharaqu a maimakon wa kharaqu wato suka kirkiran ma Allah halittan ƴaƴa maza da mata suka ce Allah yana da ƴaƴa maza kuma Allah yana da ƴaƴa mata bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba kamar yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalat al yahudu uzairu ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah kaji yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne kina Allah yana haihuwa nasara yan kirista suka ce isa dan Allah ne suka ce jesus dan Allah ne Allah yana fada a nan ce yanzu ubangijin da ya muku wannan halittu gaba daya ya halitta muku duniyar da abin da ke cikinta kuma ku ce shi din ya yi haihuwa haihuwa fa ku ɗan adam ku ne kuke ganin kamala ne a wajen ku amma tawaya ne saboda shi a wajen Allah yanzu idan ka haihu ina ce ɗanka zai taimaka maka to shi Allah ya haihu ɗansa ya masa me kuma ba a haihuwa sai da mata bukata ta sa ɗa namiji yake zuwa gurin mace kenan yanzu kuna nuna cewa ku ƴan kirista Allah yana da bukata ne har ya samu Isa ɗan Maryam ta'ala Allahu amma taquluna uluwan kabira tir da abin da kuke faɗa Allah ya girmama Allah ya tsarkaka dangane da faɗin wannan to duk kirista fa da yake addinin kiristanci fa yana tafiya ne akan wannan cewa Isa fadan Allah ne Jesus is the son of God a wani wurin kuma yan trinity sai su ce Isa Allah Allah Allah Mary Allah Jesus God Jesus the God Jesus the son sannan kuma ga Mary kuma ita ma Allah yan trinity kenan lu'ina alladhina qalu inna allaha laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya ce waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun kafirta malam ka duba yadda Qur'ani yake bayani dalla dalla dangantawa ubangiji da nuna tawaya ne haihuwa tawaya ne ga Allah bacci tawaya ne ga Allah jangadi tawaya ne ga Allah Allah ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm jangadi ma baya kama Allah ballantana bacci to ina ruwansa da mata kuma yayi yayi mai da mata to amma yau da yahudu da nasarar cewa suka yi Allah yana da da to ya za a ce addinin musulunci da addinin yahudanci da kiristanci za su zama daya su sun ce Allah yana da dada yahudawa sun ce uzairu dan Allah su kirista sun ce masihu dan Allah musulmi kuma sun ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad Allah bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ba shi da aboki ma kini shine kufo kini nazir wanda ya yi kama da shi wanda yake sa'anninsa wanda yake tsara Allah bai da shi shi kada yake tilo wahadahu la sharika lahu bai da abokin tarayya fi mulkihi wa rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi to Allah ya ce wa kharaqu lahu banina wa banat suka danganta wa ubangiji kirkiran masa yaya maza da mata bi ghairi ilm babu ilimi kafiran larabawa suka ce mala'iku yayan Allah ne suka ce almala'ikatu banatullah amma Allah ya tsarkake Allah ya tsallake ya tsarkake kanshi yace subhanahu wa ta'ala amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah dangane da abin da suke sufanta shi da shi sai aya ta karshe sai Allah ya ce me na'am بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة الله أكبر وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم cikata haka take duka a haɗe ne mu je
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو Mm.
خالق كل شيء فاعبدوه na'am وهو على كل بكل شيء وكيل
Allah yake cewa badi'u samawati wal ard ai Allah shine kirkiri halittar sammai da kasai wato babu abin da Allah yake irin shirka mala a bayan kasa ka duba duk ayoyin da muka karanta yau gaba ɗaya akan aqida ne da tauhidi kada ta Allah shi shi kadai da ƙarshe Allah yake cewa shi din dai da kuke danganta masa yaya shi ya kirkiri halitta kalmar badi'a ana nufin wanda ya kirkiri abu ala ghairi misalin sabiq babu wani misali da ya taba kwafa yanzu kafinta in yayi kujera duk kafintan da ya kujera ai ya taba ganin an yi ne yayi ta duk kafintan da ya zo rumfa ya taba gani ne a wani wuri an yi ta to Allah da ya zo halittan sammai da kasai a wurin waye kwafa to shine ma'anar badi'a shine ya kirkiri halittan sammai ma'ana la ilaha illallah me zan ce maka ne da wani baki zan maka bayani ma'ana babu wata halittar da ta taba to ai shine ma mai yin halittar shi ya fara halittan sammai da kasai anna yakunu lahu walad ta kaka ta yaya za a ce yana da da wannan zance yayi wa ubangiji zafi walam takun lahu sahiba bai da mata yaya wanda bai da mata za a ce yana da da yanzu ku yan kirista da kuka ce isa dan Allah ne to waye matar Allah Allah ya ce ya za a ce yana da da وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا wannan magana ta cewa Allah yana da da ai ta kusa ta fasa sama da kasai duwar watsu su rikirkito su zube gaba daya an da aulin rahmani walada sun yi wa Allah da'awar cewa yana da da wa ma yan baghilin rahmani an yattakhida walada bai dace ga ubangiji a ce yana da da ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke cikin sammai da kasai za su zo ubangiji ne ran tashi alkiyama a matsayin bayi laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda na yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay yaya zai yi da bayi da mata kuma shi ya halitti komai kuna nufin ya halitta wa kansa matar shi ya halitta wa kansa ɗansa khaliqu kulli shay'in fa'budu ku watsar da wancan abun Allah shine ya halicci komai ku zo ku yi masa bauta shi shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakili lalle Allah shine wakili majibincin al'amari mai kula da komai tabaraka wa ta'ala shi ya tsara shi zai tsara kuma shi zai kai ƙarshen komai kuma shi ya cancanta a yi masa bauta shi shi kadai ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame mai tambayoyi sai zai karanta ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kafin mu fara karanta tambayoyi akwai wayansu sanarwoyi kamar haka na farko dai ana bukatan 'yan agaji su zagaya su nemi taimako fi billahi jama'a kuma su taimaka sanarwa ta biyu shine ga bayanin tsare-tsaren karatu na azumin wannan shekara wanda Uh, malam abdullah usman umar yake gabatarwa ko kuma zai aka shirya wanda zai gabatar a wannan shekara insha Allah da farko akwai tafsirin alkur'ani mai girma wanda malam zai rinka gabatarwa a masallacin mai martaba lamido akko daga karfe hudu zuwa karfe biyar na kowane yammacin talata laraba alhamis da juma'a duk da cewa dai insha Allahu gobe za a fara amma in an yi gobe ba za a sake ranar asabar ba sai wayancan ranaku guda hudu insha Allah tsari na biyu kuma shine amin program na biyu shine akwai tafsirin alkurani mai girma kamar yadda muka sani ake gabatarwa a nan kowane lokaci amin kowane rana da daddare daga karfe takwas da rabi zuwa karfe goma a program na uku shine karatun mata da malam zai yi idan ba manta ba jiya malam ya sanar da a, karatun mata da irin abubuwan da karatun za su kunsa saboda haka insha Allah malam zai rinka yin karatun mata shi ma a masallacin fada a masallacin kofan sarki insha Allah a gefen yamma bangaren mata kenan a cikin masallacin saboda haka anan za a yi wa mata karatu za a fara daga wannan lahadi insha Allah za a yi karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na safe Uh, program na hudu kuma shine wa'azin da za a yi a cikin gari za a yi shi ne duk ranar litinin da yamma saboda haka duk inda za a yi za a sanar da kun insha Allah a lokacin da za a yi da karfe hudu zuwa karfe biyar da rabi kowane ranar litinin da yamma sannan wa'azuzzukan da za a rika zuwa ƙauyuka za a rinka zuwan su ne ranakun asabar da lahadi su kuma daga karfe hudu zuwa karfe biyar da rabi amin eh da karfe hudu zuwa karfe biyar da rabi su ma za a rika sanar da ku ƙauyukan da za a je a duk lokacin da za a je sannan za a fara wannan karatu ne na zuwa ƙauyuka din a ranar asabar na sama banda gobe program na ƙarshe shine karatun da malam zai riƙa yi wa ɗaliban ilimi wannan karatu za a rinka yin sa ne bayan sallan azahar har zuwa sallan la'asar za a yi shi ne a masallacin masaukin malam ɗin wato ƙofar mai anguwan tike malam bubaton da fatan allah ubangiji ya mana jagora a bayan shi rundunonin 'yan agaji da 'yan hisba suna roƙon jama'a da Allah su ba su haɗin kai bisa waɗannan ƙa'idoji da za su bayar yanzu na farko sun ce duk mutumin da ya zo da abun hawa idan an nuna masa wurin da zai fakin ya yi haƙuri ya zo ya samu wuri ya zauna kada ya zauna akan abun hawa na biyu ba za su bari wani ya ɗauki wani abun hawa ba har sai an yi addu'a an tashi don gudun kada wani ya ɗauki na wani daga ƙarshe suna buƙatan kowaye da ya zo nan ya ba su haɗin kai wurin yi musu ɗa'a game da inda zai yi fakin ɗin abun hawansa da makamantansu wannan kenan game da sanarwowi sun ƙare insha Allah sai tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa assalamu alaikum malam Allah ya bani kuɗi ina so in je makka to amma ban yi karatu ba zan je ne ko kuma zan bari sai na yi karatu sannan in je ne
bismillah rahman rahim kafin nan akwai wanda ya tambaya je akan fulaku ya ce shi mai fulaku ne ana bashi abu yana so amma fulaku yana damunsa to fulaku daga kalmar fulatanci ne aiko? mu fullo ko fullo fulfulde fulaku mana yin fulatanci kamar shi ba fulatanin mutum yana da kawaici da jin kunya in an bashi abu ba kasafai yake karba kai tsaye ba sai ya dan nuna kamar baya so haka to na farko dai a shari'a idan aka baka abu in kana so ka karba kun fahimci wannan a shari'a duk wanda aka bashi abu ya ga yana so kuma wannan abun ba zai jawo masa wulakanci ko kaskanci ba ya karba ana baka in ka karba baka saba wa Allah ba da ka karkace yin fulakun nan naka addini ne a wannan ɗabi'a ce ta wato kabila ka na fulani kuma ɗabi'a ce wacce bata saba wa addini ba a wani wurin amma a wani wurin za ta iya saba wa addinin kamar misali a baka abu kana cikin tsananin bukatarsa kuma ka ƙi ka karɓi abun kuma yayin da ka ƙi karɓan abun ya cutar da kai kaga wannan ka cuci kanka kuma Allah ya hana mu cutar da kawo kanmu da haka dai abin da shari'a ta nuna in an baka abu kana so ka karba to amma kuma addini kuma ya hana roƙo ya hana bani bani to kaga anan kuma fulaku ya dace da addini kenan tunda wanda in an bashi ma yana jin kunyar ya mika hannu ya karɓa take to ai kaga bai zai je ya roƙa ya ce a bani ba to kaga shari'a kuma ta hana roƙo manzon Allah bai yadda da roƙo bai ce duk wanda yake roƙon mutane to ranar tashi alkiyama zai tashi skeleton zai tashi da kwarangwal fuskarsa ba nama saboda mutuncin dama mutunci a fuska yake to ya zubar da shi a kiyama duk wanda kuga fuskarsa ya tashi kashi ne kawai ba nama to maroki ne ina naman yake mala'iku za su ai ya zubar da shi tun a duniya ya zubar da ruwan mutuncin fuskarsa saboda ya ji ya ce ba ni nan ba ni nan ba ni nan a nan nake so in ja hankalin yan uwa musamman waɗanda suke alaka da 'yan siyasa wallahi ba karamin kuskure ba ne mutum ya je rinka zama a kofar gidan wani kullum kana jira ya fito don ya ciro wani abu ya baka ku je ku kama sana'a ya fi muku shi wannan harkar siyasa din ka yi siyasa ka sa a zaɓi wani don in ya hau ya yi wa al'umma aiki ba wai ya yi maka aiki ba wannan yana taimakawa ku taimake su wajen su ku sa su saci kudin al'umma zai fita ya tarar da mutum ashirin a kofar gida zai dawo ya tarar da ashirin a kofar gida banda kuma waɗanda za su yi ta appointment a zo a zo a gani ba kima bane ba daraja bane kuma addini bai zo da shi ba mutum ya rinka zama kofar gidan wani yana neman a bashi wani abu gaskiya ba daidai bane babu abin tausayi irin mutum musulmi ya sifantu da wannan ɗabi'a din roƙo bani bani bani kai kullum ka zama parasite a rataye kake a jikin wani ba daidai bane ka tafi gona tafi makaranta yi karatu da ka je ta baka naira ɗari biyu ashirin talatin arba'in ya baka dubu ɗaya dubu biyu ya dan sayo maka dan babur ka je ka bubbuge shi ka kashe shi ka jefar da shi ko ka je ka bugar da shi dubu uku da ɗari biyar wani a makamancin wannan wanda ya maka hanya ka yi karatu ya biya ma kuɗi ka tafi jami'a ya biya ma kuɗi ka tafi kwaleji ko ya baka kuɗi ka yi jari ka buɗe shago ko ya baka jari ka rinka zuwa kasuwar ƙauye in ya baka baka sake dawowa kofar gidansa ba ranar za a jefa ƙuri'a kuma kuna nan ku ne akan akwati za ku dandala masa yafi amma ya zo yau ya baka dubu ɗaya ya sake dawa bayan sati uku ya baka ɗari biyar ya sake dawowa bayan abin ya baka ɗari biyu ka dawo kana caka mara mutunci ya fara ruwa wallahi to za ka zo zaɓe za mu ka da kai ku kullum aikin ku sai dai kurin ku ɗora wannan ku sauke wannan to ku me yasa ba za ku zo a ɗora ku ba kuma yadda za ku gane ba ci gaba bane ba za ku ga ƴaƴan waɗanda kuke tsaya musu a kofar gidan su din suna maula a wani wuri ba ba za ku gani ba dan sai ya tura shi kasar waje yana karatu ko ya tura shi wata state yana karatu kuna ga ƴaƴan su suna cikin bulbul suna cikin yalwa suna cikin wadata yana da gida mai kyau ya barka a gidan kara ko gidan laka yana hawa mota mai tsada ya barka kana taka sayyada gaskiya wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma ni ina daɗa kiran musamman samari wallahi ya kamata ku zama masu yancin kanku da kanku musulmi na gari na gari shine wanda yake da izzatun nafs yana jiji da kansa akan ya saba wa ubangiji ya je roƙo duk wanda yake roƙo zai tashi a kiyama a wulakance a kaskance ga wulakanci a duniya ga kaskanci kuma tunda aka yi duniya ake roƙo maroƙa kuma ba su samu biyan bukatar su ba kuma kai ma ba za ka samu ba yayin da na zo na zaɓe ka na ihu a gari a zaɓe shi a zaɓe shi aka zaɓe ka kuma na zo na kewaye nake cewa ni za ka yi wato al'ummar gari fa yanzu kowanne daga cikin mu sai kowa an je an yi masa ai idan ya mana kwalbati yayi idan ya gyara mana wutar lantarki yayi in ya mana kaza yayi in ya mana hanyar kaza yayi to amma kowa individual yana so a biya masa tasa bukatar ya za a yi wannan zai sa dole su je su yi sata dan wani an ce ana sata ya ce dole mu yi sata ai ku kuke samu mu yi sata in ban sato ba kudin albashi na zan iya sallaman ku kaga wannan musiba ce da haka don Allah ya kamata yan uwa a kiyaye ɗaya kenan sannan da haka dai fulaku akwai inda yake da yana da amfani akwai kuma inda yake ba shi da amfani amma na gaya ma duk inda kake da buƙatar abu aka baka kurin karɓa sai dai in an baka abu abun zai biyo da wulakanci daga baya to ka daure ka jure ka ce ya ishe ka alhamdulillah sannan manzon Allah ya faɗa hadisi wanda ya fi kowa matsayi a wajen Allah wanda Allah ya fi so shine wanda yake gudun abin hannun mutane fazhad fima fi aidin nas yuhibbuka nas ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka duk lokacin da mutum ya fahimci cewa kai din nan kullun zuwa zakai ka zama masa a a a a a a gwangwani ka rataye masa wallahi gudun ka zai akwai waɗanda ana ganin su ba sai gani ana kai gayi nan ka matsa ka matsa ka gudu gashi nan wallahi wani dan uwa yake gaya ma hatta cikin malamai masu da'awa akwai wanda in aka ga ya tinkaro shagon wani sai ka ga mai shagon ya dauki buta zai je kama ruwa saboda akar makallahu ne idan ya zo kurun shi na banza yake so yana zuwa dauka zai ya ce ka je ma maka addu'a kaga wannan kaskanci ne wannan malamai malamai malamai Allah dai mana mai kyau ba sufar malami jahili ma bai kamata ya wannan maballanta na malami Allah ya ganar da mu sai ya ce menene shi wannan ya samu kudin zuwa maka amma ba shi da karatu dama zuwa maka ba cewa akai sai malami ne zai je maka ba amma yana da kyau duk wanda zai je maka a koya masa aikin makan a aikace alhamdulillah ana nan ana ta bitar alhazai daidai gwargwado duk asabar da ladi a makarantar akwai ana na ana yi in baka sani baka je kuma akwai kasassuka da aka yi bayani akan aikin hajji da turanci da hausa akwai littattafai da aka yi bayani akan aikin hajji wanda aka rubuta da larabci da wanda aka rubuta da hausa boko da haka baka da matsala je ka biya kuɗin kujerarka ka je ka turfafi karatu a koya maka ya ake niyya ya ake daura ihrami ya ake dawafi ya ake sa'ayi ya ake kaza duk zaka iya koya daga nan zuwa kafin ka tafi aikin hajji insha Allah kar ka je ka can janye kujera ka ce ba za ka je ba Allah ya ganar da mu dan kar ka manta wannan aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci idan baka je ba fa kana da kuɗi sai Allah ya tambaye ka ina waɗanda suka ɗaure buhunan wake suka rufe suka shiru ina masu ajiyayyen barkwano da masu ajiyayyen tattasai busasshe sun ɓoye ina masu manya-manyan shaguna suna nan suna tara kuɗi sun ki su je aikin hajji da maka da umra wallahi Allah zai taimake zai tambaye ku umra ma ita ma wajibi ne kamar yadda aikin hajji yake wajibi zuwa umra ma wajibi ne dole ne da haka sai ku shirya in baka je ba a je maka daga baya
wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya na shine wasu waɗanda ba musulmai ba suna mini tambaya cewa me yasa ne a cikin alkur'ani mai girma duk lokacin da allah ya tashi min bangaren sai ce mun maimakon ya ce na misali fa'asa fir'auna rasula ko kuma fa'akazallahu fa'akhadnahu akhdan wabila fa'akasnahu aksan wabila
a nan gurin abin da yasa Allah yake amfani da lamirin jam'i don ya nuna isassa ya cancanta ya ce mu yanzu ko babban mutum ne in zai yi magana ba ce ba mun hana ku ba ba mun jama'a mun ce kar ku yi jama'a mun hana ku yana faɗin wannan saboda akwai nau'i na na isa to wannan lafazin mu din Allah ne kan ya cancanta yi amfani da wannan ba ma dan adam ba me yasa qur'ani yake amfani da mu dan ya nuna maka isa karfin ubangiji ya cancanta yi amfani da mu din shine kurin hikimar laisa illa na'am
kafin mu karanta tambaya ta karshe akwai wani da ya manta tocilan ɗinsa shekaran jiya yana kusa sai ya zo ya bayani ya karbi kansa bayan haka kuma in an zo yin addu'a muna roƙon malam ya taimaka akwai wani bawan Allah da ya sa cajin wayan jiya a masallacin nan ya zauna a nan wani ya ɗauke saboda haka malam ya sa mishi addu'a ko Allah ya zai tausa zuciyarsa ya dawo da shi a mai tambayan yana cewa assalamu alaikum akaramakallahu Allah ya saka da alheri da Allah malam a taimaka a yi mana bayani game da bankin musulunci bayan haka kuma yana neman addu'a shi
to insha Allah ita ma wannan tambaya sai gobe saboda lokaci don bayani akan bankin musulunci yana buƙatar 'yan mintuna da basu gaza biyar ba da kuma halin da ake ciki a yanzu dangane da bankin musulunci din da aka yi hakuri mun samu lokaci sai mu yi bayani dalla dalla in yi so wata rana sai mu zaɓi ranar da ba za mu amsa tambayi ba sai mu muku bayani from A to Z iya abin da na sani dangane da bankin musulunci a Najeriya za a yi shi ko ba za a yi shi ba insha Allah kai sai ka tuna mu wata rana sai mu zaɓa sai mu yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da kyawawakin kyawawakin sunan nakinsa idan an roƙe shi na amsawa da su ya Allah duk mai bukata anan ka biya masa ya Allah duk wanda yake zuwa a wannan wuri na karatu namu yake amfani da waɗannan jama'a ya cutar da wani bai da kyakkyawan hali muna yi ma addu'a Allah ka ganar da shi duk wanda yake da mummunar ɗabi'a ta sata ko ɗaukan abun hannun abun abun hannun wani ko abun hawan wani ko kayan wani ubangiji Allah ka ganar da shi kai ko muna yi maka wa'azi ka ji tsoron Allah ka tuba wannan shine hakkinka na farko mu yi maka wa'azi ko mu maka addu'a da gargadi Allah ganar da kai in ko mutum ya ci gaba sai a canja addu'ar ya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka rufa mana asiri ya Allah muna neman afuwarka a cikin laifuffukan mu ya Allah ka karbi Ramadan din mu ya Allah ka karbi sallan mu ya Allah ka karbi ruku'in mu ya Allah ka karbi sujjadan mu ya Allah ka karbi karatun Qur'anin mu ya Allah ka karbi sadakar mu ya Allah ka karbi wannan karatu da muke ya Allah duk wanda ya zo wannan karatu karatun tafsiri Allah ka bashi lada ya Allah ka bashi lada ya Allah ka bashi lada ya Allah muna tawassuli da wannan karatu da muke daga shekara sai shekara ya Allah kai mana arziki ka biya mana bukatunmu na duniya da na lahira ya Allah ka sa wannan shine sababin samun rahama sababin samun ɗaukaka sababin samun ci gaba kuma wannan gari namu ya Allah ka kawo alheri cikinsa ka kau da sharri a cikinsa ka yalwata mana albarka ka haɗa mu da mutanen kirki ka raba mu da mutanen sharri kuma ka ba mu zaman lafiya Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan dattawan mu Allah ka ji kan dukkan waɗanda suka riga mu da gidan gaskiya ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa fitina ta siyasa fitina ta addini fitina ta wani abu da mun sani ba ya Allah ka kautan mana ya Allah ka kautan mana ya Allah ka kautan mana ka ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah wanda muke da su ka shiryar mana da su ka dora su akan hanya ta kwarai ka azurta su da yi wa addinin ka aiki ka azurta su da yin adalci waɗanda ba musulmin ba ma Allah kada ka ba su daman cutar da mu ya Allah kada ka ba su daman cutar da mu Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka dalibai da suke jarrabawa a cikin mu Allah ka sa su ci jarrabawar masu neman makaranta masu neman jami'o'i Allah ka ba su masu neman jami'o'i Allah ka ba su masu neman aiki na gwamnati Allah ka ba su masu karancin jari Allah ka karfafa musu jarin su waɗanda suke neman ‘ya'ya Allah ka ba su masu neman lafiya Allah ka ba su masu neman amfanin gona su ma Allah ka ba su masu neman ilimi su ma Allah ka ba su duk mai neman wani abu ya Allah ka ba shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin